أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Allah ya dawo da mu cikin wannan masallaci a yau rana ta Juma'a da muke ci gaba da karatu cikin wannan littafi da muka soma shi a jiya. Muna nan cikin babi na aye muƙaddima na shi Abu Muhammad Abdullahi bin Abi Zanin Kirawani wato littafi na Risala. Jiya mun soma daga mun tsaya inda malam yake cewa wata allamu ma allamahum wa wafaqu inda ma hadda lahum wastaghnaw bima ahalla lahum amma harrama alaihim sai ce amma babu to za a ci gaba kenan to bayan wannan a'anan Allahu Allah ya taimake mu wa iyaka da kai mai karatu mun gane ko to wannan siga na somawa da kanka kafin wani siga ne wanda ake so wuraren addu'a. Mun gane ko? Sai in za ka yi addu'a sai ka soma da kanka sannan kuma da kuma wanda duk yake kusa da ka yin wannan siga ya zo can cikin cikin alkur'ani. Ya Allah ka gafarta min da iyaye na da kaza da kaza da kaza da kaza. To shine nan malam yake yin irin wannan ya ce Allah ya taimake mu ni da kai ala ri'ayatu wa da'ihi wajen ri'aya shine kiyayewa wa da'ihi ajiye-ajiyen da ya yi mashi ɗan adam Allah ya taimake ni ni da kai wajen kiyaye wa da'ihi ajiyan da ya bamu wa hibzi da kuma kiyaye ma'auda'ana abinda aka bamu ajiyan nan min shara'ihi na daga shari'o'insa domin shi addini ga baki ɗayan shi shari'a ne a ce kaza ka yi kaza ka bar kaza to wayannan su ne ake nufi da shari'a din yi in an ce a yi kaza ka yin in an ce a bar kaza ka bari to shine fa ka bi shari'a shine dokoki din to sai ce fa innaka lallai kai sa'altani ka ka tambaye ni an aktuba laka in rubuta maka jumlatan waɗansu jumloli muktasiratin takaitattu minal min wajibil umuri diyanat na daga abin da ke wajibi na daga al'amurori na addini menene al'amurori na addini ka rubuta min su wanda wannan al'amurori na addinin nan wanda ya kunshi mimma tantiku bihil alsinatu wanda harce zai yi furici da shi to ka gani shi rayuwar ɗan adam ga baki ɗayan shi addini ne sai mu soma daga wannan tukunna wannan shine ka'ida na farko dan adam ba shi da wani lokaci wanda ba a ƙarƙashin addini yake ba to shine abin da harce za ta faɗa na addinin ka rubuta min menene su na shari'a ka rubuta min menene su domin ita harce da kake ganin ta shugaba ce ta dukkanin gabai hadisi ya zo kan cewa dukkanin gaɓoɓi kowane rana sukan kai kuka ko kuma sukan kai dokaci ya zuwa ga harce kan cewa kada ya jawo musu kaza kada ya jawo musu kaza kada ya jawo abin da zai wahal da su annabi ya karkara wannan magana da cewa ai babu abin da ke kikkifa mutane a fuskokinsu a cikin gidan wutan jahannama illa hasa'idu alsinatihim sai dai abin da harcen nan nasu yake girba saboda haka harce wato shugaban gaɓoɓi ne na wajen kai komo saboda haka shi mai tambaya ya tambayi abu zaidin kirawa ni kan ya rubuta masa wasu shari'o'i wanda ya danganci shi wannan harce din sannan wata ta ƙidul ƙulubu sannan zuciya kuma ta dinga ta ƙulla shi wani ayyuka ne na shari'a wanda aka ba ma zuciya ita ce za ta yi duka rubuta min wa'yansu abubuwa wanda zan nima zan je in karanta wata amaluhul jawarihu sannan kuma gabai su kuma su yi aiki da wannan to kaga an gama da ɗan adam da baki ɗaya in an ba da aiki na harce shi kanshi saboda muhimmancinsa an keɓance shi da waɗannan ayyuka sannan aka ba ma zuciya ita ma aka keɓance ta daga ayyukan da za ta yi sannan kuma aka ba ma gaɓai kowanne ga irin aikin da zai yi to ai ɗan adam gabaki ɗaya menene zai aikata annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa lalle a cikin jiki akwai wata tsoka wanda idza salahat salaha aljasad kullu in wannan tsoka ta gyaru na dan adam to dukkanin jiki ya gyaru wai za fasadat idan ta ɓaci fasadal jasad kulluhu dukkanin jiki ya ɓaci ana ku saurara ku ji menene wannan tsoka ya ce hiyar kalbi ita ce zuciya idan aka ce zuciyar dan adam mai kyau ne to dukkanin jikinsa ga baki ɗaya su kuma za su zanto masu kyau. In ko ta ɓaci, to hakan nan jiki shi kuma ga baki ɗaya ya ɓaci. Yanzu cikin littafin tauhidi kan cewa ai ita wannan zuciya ɗin tana nan da haskenta. To daga lokacin da mutum ya yi aiki na, aisha aikin da ba shi da kyau, shi kenan sai abin nan wato wani ɗugo sai je ya ɗansu jikin wannan zuciya ɗin ya sake yi to da haka da haka har zuciya sai ta yi baƙin irin kallabar rana ala qulubihim ma kanu yaksibun aikace aikacen da suke ba su da kyau su suke taruwa su taru su taru har lokacin da zuciya ta yi baƙi ga baki ɗaya to zuciya ta lalace ba za ta karɓi alkhairi ba kenan babu inda alkhairin zai je ma ya zauna saboda me an cika ta da wannan miyagun ayyuka ɗaya biyu uku hudu biyar shida ba a yin abin nan ba a ba a ba a tuba ba a kaza ba a kaza sai ayyuka na aishan suka yi yawa to shikenan sai wannan zuciya sai ta je sai ta abin nan ta zama baƙin irin to shine in an kai wannan waje ɗin to sai ka ga wato babu wani wa'azi da za a yi wa mutum ma ya saurara. Kowane irin abu in ana so na tsiya za a ce a ji a samu wani. Ya ana lissafa ‘yan iskan anguwa to ya ce da wane da wane to har ya kai a aikin ashe ne za a faɗi sunanka to abu ya lalace. Abu ya lalace. Mun gane ko? da za a soke taguwa na ƙasa sale ko ai kaga shi aka nemi yawa wanda shi ne ɗan iskan gari suwane ne za su yi wannan aikin a'a to a samo suwane da suwane to su ne suka jagoranci wannan aikin kaga shi kowa da irin abin da ake neman shi a kai to ina ma za a ce bishi yasa sai mu yi addu'a mu gode ma Allah in aka ce an gayyace ka akan aiki na alkhairi to kai gaggawa ka je in da akan aiki na alkhairi ne a a nemi suwa ne ana so za a yi abu kaza in an samu suwa na abin nan zai yi kyau a a zo kaza menene za a je a yi zagi za a yi a ba zagi ba za a je wani aikin a sha a aiki ne na alkhairi to kana cikin mutanen alkhairi domin ko bayan mutuwa shaidan da jama'anka suka bayar shine shaidan kare da zaka tafi da ita wani shi ya mutu za ce to an huta yau kan an huta ana ganin wato an abinda zai dakila ci gaba da ta'addancinsa ya zo an huta da wani sai barka barka ake yi juna to wannan rayuwa ta munana amma an mutu ana ta alhini Allah sarki daga wajen zaman shi a masallaci har a ce kana da wajen zama da aka yi masa shaida nan ne wajen zamanka a masallaci wayansu dattawan mu a manyan masallatai in ma ka zauna musu a wajen in suka zo sai ka tashi kuma an san wajen zaman su ne ma aka zo ba da a zauna ba wannan rayuwa ta yi kyau to shine abin da har ce za ta aikata sannan wata amilu bihil ta taqidul qulubu wa ta'maluhul jawarihu sannan kuma gabai su ma za su yi aiki da shi. To, ayyukan nan gaɓaɓuwa su ne suke yi, me wake ba su umarni ita ce zuciya. To sai mu gane cewa fa akwai ranar da aikin nan ga baki ɗaya za a zo a tattara wato gaɓaɓuwan nan su ne za su ba da shaida kan ayyukan da suka yi can cikin yasin ne ko al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun yau dinnan za a wannan baki shi kuma yau za a rufe shi sai a ce to maza sauran gabai su kuma su yi aiki to kaga ashe idan ka rubuta mana jimloli na wanda gabai za su yi aiki da shi za mu zo mu yi ta koya ma yara sai su taso suna aiki da wannan kaga ai ba za a rubuta abin tsiya ba to idan ko wannan gabai suka ci gaba da aiki da suka ci gaba da aikin asha to kaga akwai ranar da za a rufe bakin a ce gabai su ba da shaida menene suka aikata daga farko har ƙarshe a ranar kiyama tare da cewa fa an taskance wannan aiki din an taskance daman aikin amma za a ce ku ba da shaida da kanku kafa ta ce da ita aka yi kaza hannu da ce shi ya ɗauki kaza bakin shi ma a wannan lokacin zai koma gaba ne eh ni ne ma na zagiwa ne tare da cewa a wancan aya wa kulla insanin alzamnahu da'iruhu fi unqihi wa nukhrij lahu yawm al-qiyamati kitaban yalqahu manshura kuma za a ce ikra kitabaka kafa bi nafsika alayka al-yawm hasiba ka gani to dole ne wato mu dawo cikin hankula mu san duniyar nan me muka zo yi sannan wa ma ya tasulu da abin da yake ya abin da ya tasulu bil wajibi min zalika abin da yake na wajibi daga cikin waɗannan ayyuka ɗin da sunnoni min mu'akkadiha daga sunnoni mai ƙarfi wanda wafiliha da sunna wanda take na nafila wa raga'ibiha da sunna wanda take wanda aka kwadaitar wa shay'in da wani abu min al'adabi na daga cikin ladibba muna so ka rubuta mana wannan wajmalin da waɗansu kuma jimloli min usulul fiqhi wanda suke nuna asalin wato fiqhu shi ilimi na fiqhu ilimi ne wanda yake babba ilimi ne wanda yake warware zare da abawa akan dukkanin wancan aikin da zuciya na ta yi da kuma aikin da gaɓaɓuwa za su yi to wa fununihi da fannoninsa amma akan wani mazhaba ala mazhabi imami malik akan mazhaban nan ta Imam Malik bin Anas dan Anas rahimahullahu ta'ala Allah ya ji kansu wannan fiqihu da zamu karanta da fannoninsa da usul nashi a cikin wannan da qawaid dinsa to duk akan mazhaban Imam Malik ita mazhaban Imam Malik mazhaba ce wanda ta shahara sosai kwarai da gaske a cikin duniya wanda kuma ake aiki da ita wanda mun faɗi salsalan karatun shi imamu malik ɗin a karatunmu na baya da kuma ƙarfin mazhaba ta imamu malik akan wannan ne ibn taymiya yake cewa duk wanda yake so ya ga da ya yi aiki gab da gab da sunna to ya dimanci mazhaba ta imamu malik wayannan mazhabobi guda hudu mun riga mun karanta ta a ashmawi babu wani laifi a kansu mazhaba ce ta ahalin sunna wanda ahalin sunna sun yadda da shi kuma abin da zai daɗa baka ƙarfin gwiwa a kai shine ita wannan mazhabobi ɗin nan fita daga ciki ka ce to mu je mu yi ba za mu yi tafiya a kan mazhaba ba to yana ɗaya daga cikin tushen rikice-rikice da muke samu wanda in nan gaba ba a yi kan hanci ba to wai za a gagara warware zare da abawa wato bi ma'ana za a kasance ana tufka ana warwarewa shi yasa za ka samu hukumominmu na shari'a kamar kotunan musulunci ga baki ɗaya in ka tafi a nan ƙasan su da wannan mazhaba ta imam malik ɗin shi ne suka ɗauka suka ajiye a gaba ita suke bi sannan kuma karatun da muka taso muka samu kenan kabirin an kabirin karatun da muke da shi kenan na hannunmu kuma ga shi dai mun faɗi cewa wannan littafin ya yi shekara sama da shekara dubu kaga ya samu taskancewa an karanta shi an karanta shi sai dai a ka'ida daman shi na littafi ba da maka canza wa mai littafi abin da ya rubuta in gyara za ka masa sai ka yi sharhi kai kuma sai ka nuna a daidai wannan wajen ga abin da yake mun gane ko domin babu wani littafi wanda yake da aka tsare shi in ba alkur'ani ba shine kaɗai wanda za ka ce cikinsa babu komai na kuskure Allah maɗaukin sarki ce la ya tihil batil barna bashin zuwa gaba gare shi da bayan shi an riga an tsare shi shi ga baki ɗaya amma duk sauran wani littafi baya kukuta daga samun wato wani gyara ko wani kuskure daga ciki saboda haka shi wannan abin da shi wannan malami ya ce a rubuta masa shine a samu wasu abubuwa na usulul fiqhi da fununul fiqihi akan mazhaban Imam Malik bin Anas radiyallahu ta'ala anhu wa tariqatuhu da kuma hanyoyin duk da ya bi ma'ama sahala sabila abinda yake sauki na daga cikin wannan aiki na ma ashkala min zalika abin duk da yake da dan rudani a ciki sai a yi mana min tafsirin rasikhina wa bayanin mutafaqihina wato na daga fassarar nan na arrasihun arrasihun arrasihun fil ilmi yaquluna amanna bi wato wanda suke da zurfin ilimi menene suka ce game da abu kaza da bayanin nan na almutafaqihin wato masu zurfin ilimi na fikihu mun gane ko za ka mun wannan ne limara gibi tafihi saboda abin da kai ma kake kace in rubuta maka wannan saboda abin da kake kwaɗayinsa min ta'alimi zalika na daga sanar da wannan abubuwa lil wildan ga kananan yara wanda in sun taso za a dinga karanta mun sai su tashi wato da addini a jikinsu addinin har ya zaman to ɗabi'ar su ga baki ɗaya ba za a ce yanzu ne za a yi addini yanzu kuma ga lokacin kaza ba a su addinantar da lokacin nasu addinantar da rayuwarsu gabaki ɗaya. Mun gane ko? A samu wannan. Kamata allimuhum kamar yadda kake sanar da su huruf alkur'ani wato harrukofi na alkur'ani. To kana so kai ma ka ce a rubuta wannan domin ka dinga sanar da yara kamar yadda kake sanar da su harrukofin alkur'ani alif an baki wawzal din nan. Ko kuma alifin ba'un su ne harrukofin alkur'ani din. ka yi haka ne liyazbika ila qulubihim saboda ya rigaya a cikin zukatansu min fahimi dinillah na daga fahimtar addinin Allah su samu fahimtar addinin Allah wa shara'ihi da shari'o'i na addinin Allah wanda ma turja lahum barakatu wanda ake begen albarkan shi gare su wa tahammadu lahum akibatu sannan kuma ake gode mu karshen su domin in sun san addinin Allah kamar yadda suke sanin alifin ba'un din nan to ai kaga za a gode ma wato albarka na nan a wannan waje sannan kuma za a gode ma karshen su da wannan nake kira yawaitan wato makarantu na haddan alkur'ani haddan alkur'ani yana da kyau yana da kyau kwarai to amma yawaitansu da ba su ƙarfi fiye da karatu na sauran karatu na addini za mu samu matsala nan gaba dalili yaran gabaki ɗaya sukan gama karatun nasu sukan gama hadda daidai lokacin da suka yi graduating daga kuma makarantu wanda za su je su koyi addini ɗin to saboda haka ko za a ci gaba da makarantu na haddan nan wato ni na yadda a yi hadda kashi 60 a yi kuma furu a nan kashi 40 a duk inda za a yi iya makaranta ce ta hadda to amma alal akalli a ce kafin su gama saukan alkur'ani nan suna sauke alkur'ani tare da sauke akalla tare da sauke a risala kuma daman a nan mun taɓa yin magana in dai ba mutum yana so ya shiga sabga ta cewa shi malam ba to karatun nashi ma ya tsaya daga risalan kawai da ita wannan risalar za ka yi zaman addini a nan gidan duniya har ka koma lahira baka bukatan wani abu da wani abu da zai zo shi wannan din ya ishe ka in dai addinin za ka yi to in ka takaita ma akan wannan insha Allah an samu nasara a wannan waje din to su ma wayannan duk wanda za su shirya eh, manhaji na koyar ma masu eh, tafizul Qur'an tafizul Qur'an da muke ta buɗe wannan to ya sa- a samu tafizul Qur'an eh, yana gama izu goma yana gama a halari ko yana gama izu ishirin yana gama eh, eh, ashmawi yana zuwa izu talatin yana cikin eh, iziya yawa sannan sauran izu eh, ashirin na ƙarshe a yi ta dama risala a wannan waje ɗin to insha Allah kaga ya samu hadda sannan kuma ya samu abin da wato ilimi na addini domin kamar yadda muke faɗa tun jiya cewa lallai littafin mun karanta shi mun sauka a cikinsa kuma mun ga irin ɗimbin karatu da yake ciki wanda aka tafi a hankali a hankali insha Allahu za a samu nasara a rayuwa sosai na ɓangaren addini da kuma ɓangare na mu'amala ga baki ɗaya domin ana zuwa kusan rabin littafin an gama da ɓangaren addini duk abin da za a karanta nan gaba mu'amala ne shari'o'i ne na addini a cikin mu'amala abin da muka karanta muka dace Allah ya bamu lada a kai inda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana insha Allah gobe za mu tashi wajen abin da shi marubucin littafi ya amsa ya ce kuma zai rubuta din Allah ya taimake mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh